أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التورية والوهل لكم باب الذي هرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مصدقا لما بين يدي من التوريت ول- ولأحل لكم بعض الذي هرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون النبي عيسى عليه السلام yana gaya musu wato wannan hikaya ce wanda jibrilu yake gaya wa maryamu lokacin da yake mata albishir za ta samu ɗa ɗan ma in ya zo ga yadda zai zama ga yadda zai zama har- sai kuma aka ci gaba da gaya mata abin da ma zai faɗa wa bani isra'ila in ya zo ɗin to ana gaya mata abubuwan da zai faɗa bani isra'ila ɗin kenan in ya iso lokacin da zai isar da aikan allah yana cewa bayan ya ce ni din nan na zo muku da abin mamaki daga Allah Ubangijinku ni manzo ne ina warkar ina warkar da makafi da kutare da masu ciwo matsananci ina tada matattu ina ah, ina halittar tsuntsaye har ya iso nan yana cewa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tauriti ni mutum ne mai gaskata abin da ya riga ni daga attaura don tun yana karami ya haddace attaura na gaskata manzancin annabi annabi Musa da littafin da ya zo da shi musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum kuma albishirinku zan halatta muku wasu abubuwa masu yawa waɗanda aka haramta muku a zamanin annabi Musa abubuwan su ne wa alallazina hadu harramna kullazi zufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما همرت ظهورهما أو الهواء أو ما اختلط بأظم ذلك جزيناهم ببغيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا wato an haramta musu abubuwa masu yawa su yahud in sun yi wannan laifi sai Allah ce to sakamakon wannan laifi yau na haramta muku kaza in sun sake wani babban laifi sakamakon wannan laifi na haramta muku kaza saboda haka ne aka ce dukkan dabba ma mai mai kofato wato kamar ah, mai zizufurin mai mai far- mai mai farce dabba mai farce kamar su jimana kenan an haramta musu kuma an haramta musu kitsen an haramta musu kitse na shanu da tumaki da awaki kitse kam kowane iri sai dai in yana haɗe da ƙashi ne ko ko yana haɗe da hanji ne amma in ba haka ba irin babban kitsen nan da sauran kitse duka na waɗannan dabbobin an haramta musu cin su kuma raƙumi gaba ɗayansa an haramta ah, ko da yake raƙumi cin da farko kakansu ne ya yi nuzuri in Allah ya warkar da shi ba zai ci naman raƙumi ba zai sha nono raƙumi ba sai kuma Allah ya- ya bi musu da haramta abubuwa masu yawa ya haramta musu farautan kifi ranar asabar ya haramta a ci shi kuma annabi Isa ya ce to waɗannan abubuwa duk in- ni littafi na zai halatta muku su kuma zai halatta muku hutu da ake na ranar asabar na soke za za a dawo da shi ranar lahadi a shine yake cewa wali uhilla lakum kuma na zo ne don in halatta muku ba'da allazi hurrima alaikum sashin wasu abubuwa da aka haramta muku saboda laifukanku wali uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum gaskiya ni dai na zo muku da abin mamaki daga Allah ubangijinku wanda zai gaskata cewa ni manzo ne daga Allah waye mai musulunta ta zo kusa wajitukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga Allah ubangijinku ku ce daga nan ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu kin ce kin tabbata Allah shi kadai ne shi ne ubangijin komi da kowa shi yayi komi yayi kowa ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya kuma kin ce kin yarda ne Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne kuma kin ce kin yarda Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane Allah ba shi da ɗa yadda Allah ya jefa ruhu a cikin kowace mace in ta yi ciki haka Allah ya jefa ruhu a cikin Maryamu ta fi annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kin yarda ko to kina kin zo musulma kenan yau muna miki albishir duk musulmin duniya ɗan uwanki ne abubuwan da suka haramta ga musulmi duk sun haramta gare ki kuma dukkan abubuwan da musulmi ba sa yi ba za ki yi ba daga yanzu za ki wanka ki riga yin sallah kullun sau biyar za a koya miki yadda za ki in al'adan ku na mata na jinin nan ya zo ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba sai ya ƙare idan ya ɗauke to shikenan sai ki wanka irin wanda za ki na yau ɗin nan sannan ki kama sallah kamar da idan mijinki bai musulunta ba auren ku ya mutu menene sunanki na da sunanta ne eh menene sunan da kike so Aisha tu masha Allah sannu sai da Aisha mun gode Allah ya taimake ki sai a samu waɗanda za su to ɗayar mata ce la ilaha illallah na to ɗaya shi ya zo nan kusa ka ce kai haka ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kace ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka tabbata Allah shi kadai ne ba shi da dabai da abokin tarayya shi kadai ne shi mai komai mai kowa ne kuma ka ce ka tabbata ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ka tabbata ce alhamdulillah ka zama musulmi menene sunanka garbo ake dama sunan ka garba ne shi kenan abubakar kenan sannan kaji ka je a koya maka yadda za ka yi sallah shekaran ka sha uku ne ko sha hudu ne sha uku ne ko shi kenan ka je a koya maka yadda za ka yi sallah kaji ko sannan kaji nune maka murna wajitukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga Allah ubangijinku in ji annabi Isa waɗannan abubuwa suna nuna mana shari'ar annabi Isa akwai abubuwa da yawa wanda ta yi nuska wa shari'ar annabi shari'ar annabi isa ta yi nuska wa abubuwa da yawa a cikin shari'ar annabi musa alaihi salam wajitukum nazo muku bi ayatin da abu mamaki min rabbikum daga ubangijinku fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku gaskata ni waɗannan abubuwa da kuka gani in ba ta zo ne daga Allah ba za su yiwu ba to ku ji tsoron Allah fattaqullaha wa adiuni ku ji tsoron Allah ku gaskata ni ku bi ni ku yi mini biyayya ku amsa abin da nake faɗi in ji annabi isa alaihi salam
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله شيء الله إن وند أيكوني ربي شيء أبنجي ناني وربكم أبنجي كني shi ubangiji na ne ubangijin ku ne wannan shi ke tabbatar da inni abdullahi atini likitaba kullum annabi isa zai magana ce Allah ubangiji na ne ubangijin ku ne Allah ubangiji na ne ubangijin ku ne bai taba cewa Allah ubana ne ubangijin ku ba a'a Allah ubangiji na ne ubangijin ku ne inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu ku bauta masa ku kadaita shi ku gaskata ni haza wannan cewa waɗannan mu'jizozi daga Allah suke ku ji tsoron Allah ku gaskata ni ku yi wa Allah biyayya ni bawan Allah ne Allah ne ubangiji na kuma bayin Allah ne Allah ne ubangijinku haza wannan shine siradun mustaqim hanya madaidaiciya kenan ta gaskiya wadda ba waiwai
فلما أهس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يا عند النبي عيسى عليه السلام yaga alamar lalle Yahudawa sun tayar ga kafici na a fili ya bayyana ya gane wato abin da ake kiransa hissu ganewa abin da za a gane shi da ɗayan abubuwa guda biyar shine larabawa suke cewa a hassa in ka ga abu da idonka hissu ne in ka ji abu da kunnenka hissu ne in ka sansa hissu ne in ka ɗanɗana hissu ne in ka shafa da hannu hissu ne wato da dai annabi isa ya gane kafircinsu a fili ƙara sai ya ce man an sare ilallah ga dai tsakaninmu da yahudawa ya dagule to ina jama'an Allah wanda za su tsaya su taimake ni in isar da aikan Allah su zama na Allah su taimake ni mu wajen Allah mu isar da aikan Allah qala ibn ansarillah qala al-hawariyuna sai zababbun sahabban hawariyawa mutane ne masu safarin kaya masu yawan wanki shi yasa ake kiransu hawariyawa masu farin kaya masu fararen kaya ga farin kaya ga farin niyya ga farin imani ga farin aiki hawariyuna mutanen annabi isa kenan karar hawariyuna hawariya suka ce nanu ansarullahi mu ga munan mun ba da kanmu mu ne mataimaka addinin Allah nanu ansarullah kamar yadda ya zo a cikin suratul saffi kenan da yace wa ukhra tubunaha nasrun min Allah fatun qarib bashiru min ya ayyuhallazina amanu kunu ansaran lillahi Allah yana kiran mu a wancan sura ya ku mumune mutanen annabi kuma ku sadaukar da rayuwarku mana don taimakon addinin Allah kamar yadda mutane zaɓaɓɓu na annabi Isa suka sadaukar da rayukansu suka bayar suka ce kunu ansaran lillahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin wa ansari Allah qala al hawariyuna ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Isra'ila wa kafara ta'ifa فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين to tun daga rannan ne fa aka samu bambancin tsakanin bayahude da banasare tun daga wannan ranar kiran nan wanda suka ce mun ba da ranmu duk abin da kace za mu yi shi ko da za mu mutu za mu taimake ka mu taimaki addininka to waɗannan da mabiyansu aka ce musu ansarullahi wato su ne suka ɗauki sunan ansarullahi mataimaka addinin Allah da da annabi ya bayyana mutanen madina suka ɗauki wannan suna sai suka sai aka mayar musu da nasara ansarullahi suka koma wajen ansarullahi sahabban manzon Allah mazauna madina to sai suka suka shi biyu yahudu suka waru nasara suka waru tun daga rannan mataimaka annabi isa su ne nasara sannan makiya annabi isa masu neman halakar da shi da mutanensa su ne yahudu amma tun kamun wannan kam dukkan su kabila ɗaya ne bani isra'ila ake kiransu bani isra'ila daga ran nan da abun ya dagule aka rabu kashi biyu fa amana ta'ifatu min bani isra'ila kashi ɗaya imani ya zama nasara fa kafara ta'ifa kashi ɗaya kuma ya kafirci ya zama yahudu fa ayyadna allazina amanu ala aduwihim sai Allah da ikonsa sai ya taimaki mutanen annabi Isa wanda suka yi imanin nan ya taimake su akan maƙiyinsu fa asbahu sai suka zama zahirina su ne waɗanda suke abin taimakawa wanda lamarinsu ya ɗaukaka nanu ansarullah ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله موني مكا مكا زما أنصار الله متى مكا الدين الله آمنا بالله من إيماني دا الله واشهد بأننا مسلمون mun yi imani da Allah mun yi imani da kai Isa kamar yadda muka yi imani da annabi Musa da sauran annabawa kai mana shaida ko yau ko yau muka mutu mu mutanenka ne masu gaskata Allah da annabawansa gabaki daya kai mana shaida ko a duniya ko a lahira mu mun yi imani da dukkan annaba da dukkan littattafai kai shaida mu musulmi ne
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين daga faɗin wannan magana daga tashi da wannan niyya shi kenan sai Allah ya yaye musu hijabi ba da Isa suke magana ba yanzu suna magana da Allah ne gaba da gaba da suna gaya wa Isa amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun kai shaida mu musulmi ne daga nan sai Allah ya yi musu hijabi suka tsaya gaban Allah da Allah suke magana suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktumna ma shahidin rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar na injila kamar yadda muka yi imani da abin da ka saukar na attaura wato sabon alkawari da tsohon alkawari duk mun yi imani da su wattaba'ana rasula kai mana shaida ya ubangijinmu mun yi imani da manzonka annabi isa din nan shine ar-rasula da ma'arifa mun yi imani da manzonka annabi isa din nan waktubna ma shahidin ka rubuta sunanmu daga cikin mutanen da suka yi maka shaida wanda kake kiran su ulul ilmi din nan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ka rubuta mu daga cikin malamai masananka wanda suka tabbatar da shaida kamar yadda ka tabbatar wa kanka malaikunka suka tabbatar
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا sai suka yi ta yin makirci su makiya annabi isa din yahudawa to zaka shiga musa illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa daga zuciyarka har baki ka ce ka tabbata Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shi kadai ne ba shi da da kuma ka tabbata manzon Allah bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ka ce ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ruhu ne daga Allah yadda Allah yake jefa ruhu wato rai yadda yake jefa rai a cikin mace kowace mace in ta ciki Allah ne yake jefa ruhu a cikin ta ba mijinta ba haka Allah ya jefa wannan ruhu a cikin Maryamu ta haifi Annabi Isa yadda ake haifa mutane bambancin sa shi ba yi da ba shi da uba da kalmar kun aka aka halicce shi ka tabbata Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ka tabbata to alhamdulillah kace alhamdulillah yau ka zama musulmi dukkan mu yan uwan duk musulmin duniya mu yan uwanka ne yau duk abin da yake bashi da ke wajen musulmi bashi da ke gare ka duk abin da muke tsammani wajen Allah kana tsammanin sa duk abin da musulmi ba sa yi sai ka nisance shi kamar cin naman alade shan giya da sauran abubuwan da aka haramta za ka yi wanka daga yanzu za ka yi sallah biyar kullum wannan irin wanka in kwanta da iyalin ma sai ka yi irin wannan wanka kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba har rana ta fari da dare sai kai niyan za mu karasa wannan azumi tare da kai kuma matarka in ta yarda musulunta shikenan in ba ta yarda musulunta ba in kirista ce ka rike ta har lokacin da Allah ya ganar da ita za ku zauna tare don musulmi ma yakan auro kirista sannan kuma Allah baka dukiya ka fidda zakka Allah baka iko ka je haji muna maka murna menene sunan ka na da Salisu ai sunan musulmi ne to shikenan Muhammad Muhammad Salisu masha Allah muna maka murna Allah ya rika maka sai ka je a koya maka yadda zaka yi Allah ya taimake ka آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Allah Ubangiji mun yi imani da abin da ka saukar mun yi imani da wannan manzo annabi Isa ka rubuta mu daga cikin wanda suka yi maka shaida cewa kai kadai ne wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin sannan yahudu sai suka ta mu makirci wa annabi Isa wai kuma za su halakar da shi suka ta masa da neman za su halakar da shi abin da yayi cikin shekara 33 din nan to ce a cikin shekara uku ne ko wata talatin wahalolin wa'azinsa duka to daga nan ne shi yana nan yana ta kira su kuma suna nan suna makirci yadda za su halakar da shi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin sannan da suka shirya za su halakar da shi mutumin da ya fi kowa zakalewa a cikin shirin suka shiga ɗaki tare da aka zo da aka shiga ɗaki sai Allah ya ɗauki kamar kamannin fiskar annabi isa sai ya sa masa shi wanda bi zakarkalewa din babban makiyin shikenan sai ya canja kamar fiskar annabi isa sai Allah ya fitar da annabi isa ta windo da aka zo sai aka tadda ga, ga annabi isa amma ba shi bane sai aka kashe shi da aka kashe shi sai aka juya aka ce aiko kafafuwansa ba irin na annabi isa ba yatsunsa ba irin na annabi isa ba sai suka ce shine shine sai suka tsire shi to yanzu wannan mutumin da suka tsira nan shine aka yi masa cross amma annabi isa shi ya tafi wajen Allah Abdullahi Gwandu a cikin Riya'u Tawili yana cewa Ibn Adiyya babban malamin nan mai tafsiri ya ce dukkan al'umman musulmi sun yi ittifaki ga baki ɗaya cewa annabi Isa Allah ya ɗauke shi a sama yana nan yana nan da ransa da lafiyarsa zai sauko kuma ƙarshen zamani har ya yi aure har ya aihu a ƙarshen zamani ya zama shine ƙarshen farkon wannan wannan duniya annabin Allah abin mamaki annabi Adam ƙarshen wannan duniya abin mamaki Isa alaihi salam wanda yake da uwa wanda ba shi da uba kuma annabi ne shi ma mursali ulul azmi Adam ma annabi ne to wannan shine abin da ittifaqin musulmi akan cewa annabi Isa Allah ya dauke shi yana sama kuma zai dawo ƙarshen zamani wannan maganganun banza da aka zo mai ajin shekarun nan duk shekara bai wuce shekara ɗari ba aka shigar da su a middle east don rikitar da musulmi da ɓata aƙidar su bai fice shekara ɗari ba ba ka samun littafin da ya wuce shekara ɗari ka tadda aƙidar cewa an kashe annabi isa a cikin wannan littafin saboda haka annabi isa yanzu ya kasu kashi uku akwai annabi isa namu na musulmi wanda allah ya aiko shi wanda ba shi da uwa ba shi da uba an ba shi da uba uwa kaɗai gare shi ita ce Maryam ko mun faɗo tarihin kakanta da kakatta da yadda aka haife ta da yadda ta girma da yadda ta haifi ɗan ma da yadda abun ɗan ya faɗi duk mun faɗa sannan bayan ya isar da aikan Allah yana da shekara talatin da uku Allah ya tsarkake shi ya ɗauke shi ya kai shi sama ya ɓoye shi kuma zai sauko ƙarshen zamani wannan shine isan mu na musulmi isan yahudawa ko sun ce wai sun kashe shi sun tsire shi an gama da shi kenan auzu billahi ƙarya suke yi ma qataluhu ma salabu isan nasara kuwa sun yi kuka sun ce yahudu makiya sun tsire yesu sun tsire shi amma ya sake tashi ya sake tashi to isan waɗansu mutane ku sun ce wa isan ma ya mutu gaba ɗaya to maganan gaskiya na isa dai isa yana nan da ransa bai mutu ba bar rafa'ahu Allah ilai wa kana Allah azizan hakima kuma zai dawo wa innahu ilmul lisaati dawo wasa shine alaman tashin duniya waɗansu baki sun zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da suka gaishe shi hijira tana da shekara goma yace maraba da ku maraba da ku maraba da ku surkan annabi Musa surkan annabi Isa wato annabi Musa yayi aure a Madina shi kuma isan ta wajen kenan cikin wa'annan dangin ne zai zo ya yi aure hadisai sun tabbatar da annabi isa zai dawo ba za ka samu hadisi guda ɗaya wanda zai ce annabi isa an kashe shi ko ko annabi isa ya mutu ba a'a da ransa da lafiyarsa ma qataluhu ma talabu walakin shubbi lahum makirci suka yi suka ce sun kashe annabi isa su yahudawa sai Allah ya kare musu makircin su akan su aka kashe dan uwansu aka suka tsire dan uwansu wallahu khairul makirin in makirci suka iya to Allah ya fi su iyawa
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون sannan ubangiji da ya zartar da umarninsa akan ɗaukewan annabi isa sai ce ya ise in ji Allah inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wato alwawu la taktadi tartiba wau baya nuna jerantuwan abu baya can mun karanto ɗazu ya marya mugnuti li rabbiki wasjudi warka'i alhali ko ruku ake fara yi kamun a yi sujjada ashe nan ya isa inni rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min allazina kafaru wa mutawaffika ya isa karka damu ni zan tsarkake ka daga sharrin yahudu ba sai sun ganka ba su yi maka sharri zan tsarkake ka daga sharrin yahudu kuma zan ɗauke ka daga ƙasa in kai ka sama kuma dawo da kai ka mutu mutawaffika kenan kamar yadda yazo falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid annabi isa zai dawo ya aure kuma zai dawo ya shari'a da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama wansa ya dawo ya aiki da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba isa kadai ba dukkan ma annaba mataimakan annabi Muhammadu ne kamar yadda zai zo nan gaba cikin wata ayar da za ta faɗa ce dukkan ma manzanni gaba ɗaya kowa Allah bai aiko shi ba sai da ya sa hannu ya yadda shi mataimakin annabi Muhammadu ne inda zai same shi a duniya zai bi shi ya zama mataimaki to annabi isa ne ya samu wannan annabcinsa yana nan amma kuma da aikin annabcin manzon Allah zai yi alayhi salatu wassalam ba a tubi annabi wa wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin iz qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah ya isa albishirinka duk yahuda wannan da suka yi maka makirci na kaskasta su na tozarta su na haɗa su da fishi na waɗanda suka yi imani da kai kuma na ɗauka darajarsu a kan waɗannan kafirai har tashin kiyama shi an yi tashin kiyama ba yi ba ko yanzu da nasara da yahudu wa ya fi daraja a duniya nasara nasara sai da suka mallaki duk duniyan nan ya zama ranar su ba ta faduwa duk duniya ko ina suke mallake da duniya saboda wannan kalma cewa sun taimaki isa Allah zai ɗaukaka darajarsu akan makiyan isa har tashin duniya saboda haka ne Allah ya ɗaukaka darajarsu a cikin harkar duniya da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har harkar lahira sai sun fi mu har mu ma da sai sun fi mu domin Allah ce zai ba su lada ninki biyu akan ladan da zai ba mu yutikum kiflaini min rahmatihi wa yajallakum nuran tamshuna bihi shi zo yahudu sun kaskasta bawan Allah sun zalunce shi sun yi masa kazab sun jefe shi da mummunan suna sun jefi uwarsa da mummunan suna wa bi zulmihim fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddi man sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qannuhu anhu wa aklimu amwal an-nas bil batil wa atanna lil kafirin minhum adhaban alima har zuwa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima sun faɗi mummunan magana game da maryam sun faɗi mummunan magana game da annabi isa alaihi salamu sun cuce shi sun matsa masa sun nemi harkar da shi har ma suna kirari sun kashe annabin Allah in annabin Allah ne to sun kashe shi katalin masiyar isa na maryam rasulullah suna kirari da haka saboda haka ne Allah ya la'ance su ya yi fishi da su ya tozarta su ya kwace girman da ya ba su da ya ce wa anni faddaltukum alal alamina sai muka ji ya kuma ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika ma sawwa kanu ya'taduna duribat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin saboda haka Allah ya la'ance su ya lalata su yanzu ba za su samu komi ba sai sun hada da nasara ba yahude ba zai samu ko gidan kwana ba sai ya hada da nasara ba zai samu wani abu a duniya ba sai ya hada da nasara ga su dai da kuɗi da bankuna da kamfanoni da komai amma ba su iya yin komai sai sun hada da nasara mabiya annabi isa alayhi salam Allah ya riga ya rubuta musu wannan zilla kowane ko waɗanne mutane suna da ƙasar su ta alfari suna da garin su na alfari su ko yahudu shekara da shekaru ba su da ƙasa ba su da gari sai yan shekarun nan suka roki nasara suka yanka musu cikin ƙasar mutane da suka ci suka zauna har yanzu kullun jifan su ake yara suke jifan su da duwatsu ku tashi yara suna jifan su da ku tashi ku tashi ba garin ku bane ku tashi saboda wannan zilla kaskasta annabi isa ya sa wannan zilla ta same su inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabawuka fawqa alladhina kafaru ya ila mil qiyama thumma ilayya marji'ukum sannan kuma ranan tashin kiyama da su yahudu din da ku nasara din da sauran jama'an musulmi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kafirai mushrikai da kowa da kowa ma za ku dawo lahira ku same ni in muku shari'a wanda suka yi tsafi suka ce suna kan addinin annabi ibrahim ce ƙarya kuke yi annabi ibrahim bai yi tsafi ba wanda suka kafirce wa annabi isa suka ce suka ce yahudanci suke yi shine addinin annabi ibrahim zan ce musu ƙarya suke annabi ibrahim ba yahude bane wanda suka kafirce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce nasaranci annabi ibrahim yake yi zan ce ƙarya suke annabi ibrahim ba nasare bane zan muku shari'a in kun je lahira fa kun bainakum fi ma kuntum fi takhtalifun a cikin abubuwan da kuke jayayya a cikin su wanda nayi bayani nan sune jayayya
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا amma waɗanda suka kafircewa annabi annabi isa suka zalunce shi ko suka kafirce ne ba lafira hakika zan musu azaba mai raɗaɗi tun daga duniya a duniya dai za a kakkashe banu nadir za a kori banu nadir za a kashe banu ƙuraiza za a bi su har kaibar a yaƙe su a sallaɗa musu ya zama kullum kowane lokaci sai Allah ya jefa musu wahala wato kowace shekara za a hada su da wahala su yahudu wanda suka kafircewa annabi annabi annabi Isa da annabi Muhammadu din nan shekarun baya an hada su da itla ya kakkashe su ya tarwatsa su a duniya shekarun kusan nan aka hada da jama'ar Abdul Nasir aka buga ya ta wahal da su suka ta wahal da juna yanzu kuma ga su tare da Falastinawa suna jifa da duwatsu Saddam yana jifa da mizai kullun dai gashi da cikin tashin hankali suke azaban liman fi duniya a cikin duniya wal akhira al akhira kuma har yanzu za mu sa su cikin azaba mai radadi wa ma lahum min nasirina babu waɗansu da za su zo su ba Allah baki su ce a sauwake musu kada a sa su azaban nan babu masu taimakon su a lahira
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فأما الذين آمنوا أما وأن نسك إيماني دا النبي إيسى سوني نسارا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم زام بياس لادن أيكنسو da ladan bin da suka yi wa annabin Allah suka ce amanna rabbana amanna bima anzalta wattabanar rasula faktubna ma shahidin din nan zamu biya su sakamakon imanin su mu tabbatar musu da wannan shaida da suka da suka yi ta fa amma alladhina amanu wa amilus salihati sun yi imani sun aikata ayyuka mai kyau fa nuwaffihimu ujurahum zamu biya su ladan ayyukan su ladan imanin su abin da yake shigar da musulmi aljanna aiki mai kyau amma abin da zai dawamar da shi cikin aljanna niyyarsa niyyatul mu'min ablagu min amalihi niyyatul mu'min khairun min amalihi domin ladan aiki a lissafe yake in an aji ladan nan an sa shi aljanna inda gidan haya ne ladan nan ake kirgawa wata ladan zai kare in lada ya kare na za a kai shi an ce ko babu min habi mukhrajin ba a fidda mutane sun shiga aljanna ashe kenan niyyar musulmi ba da ba da niyyar barin musulunci har abada saboda haka in ya shiga aljanna ko ba a da niyyar fidda shi har abada wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son yahudawa masu zalunci sun cuci annabi Musa am sun cuci annabi Isa sun cuci annabi Muhammadu Allah baya son su
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك wannan kenan ya Rasulullah ya ya kaji ina mutanen da suke cewa suna annabi Isa ne su zo su ji haka din ne sun gani sun gani yadda aka jawo tarihin kakan annabi isa ma ma'aifin ma'aifiyarsa imranu da matarsa hannatu yar faqus da maganan da ta ta roki Allah ya bata maryam aka samu maryam din da yadda aka yi aka yi ƙuri'a da yadda aka yi komai da komai har aka iso lokacin da ta haifi annabi isan da abinda ta faɗa duk mun gaya maka filla filla filla filla filla na tulu alaika min ayati mun karanto maka ayoyi filla filla wa zikril hakim a cikin wannan littafi mai tunatarwa mai kyakkyawan tsari shine alqur'ani shine yake kawo maka labarai wanda babu malam wane ya ce malam wane ya ce kilafun kaulani taraddudun babu a cikin qur'ani nazu alaika min ayati wa zikril hakim a cikin wannan alkur'ani wanda kitabun hukimata ya tu suma fussilat milladun hakimin alim milladun hakimin khabir إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آه كوا يبيو متمد مكسو مكراتون ونن سورة in yana da kulli cewa annabi isa Allah ne wannan ayoyi sun tabbatar masa babu Allah sai Allah shi kadai Allah ya san haka mala'iku sun san haka annaba sun san haka malamai sun san haka mu'minai duk sun san haka kuma in masu cewa Allah yana da da duk wanda ya biyo mu ya san Allah ba shi da da Allah in zai yi da ba zai yi ƴaƴa da yawa ba yanzu ko babban mutum ne da ɗaya zai ishe shi balle Allah in yana bukatar yan sai ya yi da guda ɗaya tak ya bar waɗansu mutane su kashe masa ɗansa kuma yana kallon su yana ba su abinci kuma duk shekaru da yayi wanda marasa iyakan nan shekara dubban miliyoyin da ba su da iyaka din nan huwal awwal laysa li awwaliyati ibtida'un Allah shi na farko farko sa ba shi da farko ba zai tunanin zai da ba sai shekara dubu da ɗari tara da tis'in da hudu da suka wuce ne zai yi da ya yi shi guda ɗaya tak kuma ya shekara talatin da uku ko makiyansa su kashe masa shi yana kallon su kai kowa ya biyo mu ya san lalle Isa ba dan Allah bane Isa bawan Allah ne manzon Allah ne in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alna masalan li bani isra'ila kuma ya san Isa ba Allah bane Isa ba dan Allah bane Isa ba mataimakin Allah bane Allah na uku ko kadan Allah shi shi kadai ne Allah ba shi da mataimaki ba shi da abokin tarayya zalika duwalika min ayati dhikril hakim inna masalan Isa inda Allah wanda abun bai kwanta masa ba yace ni abin ya daure mini kai ita Maryam an ce siddiqiya ce Allah ya tsarkake ta ko aure bata taba yi ba balle ta yi lalata kuma ga ta siddiqiya ce baiwar Allah har mala'iku suna magana da ita sun yi mata albishir tun an ce Isan nan ba dan Allah bane wane ne ubansa sai ce fa yanda Allah ya jefa ruhu a cikin Maryam haka ya jefa ruhu a cikin kowace mace in ta yi ciki misalin annabi Isa in abin ya baka mamaki an halicce shi da uwa kadai babu uwa to ga abin da ya fi shi ban mamaki annabi adam an yi shi ba uwa ba uba din ma ba uwa ba uba aka yi shi Allah ya yi halittansa da yin laftu laftu biyu biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane ba an yi shi biyu biyu biyu biyu an yi annabi adam ba uwa ba uba laftu ɗaya kenan sai a samu waɗansu masu uwa da uba mu kenan laftu na biyu an yi hawa'u tana da uba kadai ba ta da uwa shine adam wanda aka keto ta a jikin hakarkarinsa na hagun ba ta da uwa to sai a nemo mata abin laftu sai a samo kenan wani namiji shi ko wanda zai fito daga mace sai aka samu annabi isa shi namiji ne ya fito wajen mace kadai a hada da mace wadda ta fito wajen namiji kadai su zama abokin lafto Allah kuma ya zo shine shi kadai wannan shine bayani cikakke na annabi isa dalikan dalikan la tadhkir hakim inna masal isa inda Allah misalin annabi isa a wurin Allah in ya baka mamaki kamar adam kamar misalin adam ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi adam Allah ya hada kasa ne da ruwa kawai sai ce zama mutum kawai sai ya zama mutum haka Isa ma Allah ya jefa ruhu ne a jikin Maryamu sai aka ce ka zama mutum ba uba shikenan sai ya zama mutum ba uba kar ya dame ka kar ya baka mamaki Allah ya saba yin irin waɗannan abubuwa fiye da su ma mamaki
الحق الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين wannan kamar yadda aka faɗi ne ƙarshen kissarsa a cikin suratu maryam aka ce zalika isa ibn maryam saurul haqqi allazi fi yamtarun ma kan lillahi yattakhidhu waladin subhana maganan gaskiya kenan na annabi isa kada wani ya kawo maka wata magana in ba wannan ba ya rasulullahi alhaq wannan magana ce ta gaskiya ta al'amarin isa da sauran duk al'amura da aka karanta maka shine gaskiya daga Allah wanda babu shakka babu taraddudun ba kaurani ba ko haka ne ko haka ne a'a gaskiya tsantsa alhaqu min rabbika fala takum min almumtarina kada ka hada kanka da masu shakka masu da ake jefa musu shakka a cikin zuciyoyinsu fala takum min almumtarina Allah yana gaya wa annabi wannan ne amma mu yake gayawa ya san annabi baya shakka فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يتي لا أشك ولا أسأل يتي يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد ما تعبدون من دون الله ني كان بانا شكا inda wani wanda yake shakka to ni dai bana shakka duk wanda ji wannan ayoyi ya daina shakkar alqur'ani ya daina shakkar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daina shakkar cewa Allah shi kadai ne alhaqu min rabbika fala takun min al-mumtarin karka zama cikin masu shakka
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه bayan tabbatan wannan gaskiya da bayyanan wannan gaskiya faman hajjaka bi duk wanda ya yi jayayya da kai cikin sha'anin isa alaihi salam karwa zai fa za karwa riga tijana shiga ba a fita ko bi ne ko rigar tijani an shiga ba a fita daukan alkawari ne tsakaninka da Allah na biyu ba a hada da wata dariƙa na uku ba a ziyarar musoli sai wanda suke cikin dariƙar tijaniya na hudu biyayya wa iyaye na biyar kulawa da sallah da yinta cikin jama'a na shida jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in kun samu abokai za ku iya to ni na ba ku irga shi tijani sai alhamdulillah sai alhamdulillah ku je a gaya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يا رسول الله mun riga mun maka bayani cikakke filla filla inda wani wanda yake da sauran wata gaskiya wata hujja to ka kira shi faman hajjaka fi in badi ma ja'aka min ilmi fa qul ka ce musu ta'alau ku zo ka kira nasaran najrana din ka ce ku zo nadu abna'ana wa abna'akum kowan mu da mu da ku kowa ya kirawo ya zo tare da ƴaƴansa wa nisa'ana wa nisa'akum kowan mu ya zo tare da matansa wa an fusa wa an fusa kun kowan mu ya halarta da kansa mu zo mu yi mubahala dama idan ana so a bayyana gaskiya an kawo hujjoji duka an shimfiɗa wa mutum ya ce shi bai yadda ba sai ka ce to zo mu yi rantsuwa mu yi mubahala duk mai karya Allah ya halakar da shi to shikenan sai Allah ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira su in ba su yadda ba har wannan bayan bayyanan wannan hujja to a zo a yi rantsuwa dukkan mai ƙarya Allah ya ƙona shi Allah ya halakar da shi ya mai da shi abin mamaki mu shigo mu fito da mu da matanmu da ƴaƴanmu kuma ku zo da matanku da ƴaƴanku mu je wani wuri mu yi rantsuwa mu roƙi Allah mu kankantar da kai mu ce mai ƙarya Allah ya halakar da shi a cikin maganar da muka faɗi na Isa in gaskiya ne Allah ya halakar da mai ƙarya in ƙarya ne Allah ya halakar da mai ƙarya ku magana kuka faɗi dangane da Isa in gaskiya ne Allah halakar da mai ƙarya in ƙarya ne Allah halakar da mai ƙarya mu yi rantsuwa mu ga wane ne zai halaka shine ma'anar mubahara ta'alaw nana wa abnakum wa nisana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil sai mu je mu kankantar da kai fa naj Allah anatallahi al kazibina mu daga hannun nuna wa Allah mu ce Allah ka la'anci mai ƙarya ka saukar masa da bala'i kowa ya gane maƙaryaci ne al kazibin to shikenan sai annabi ya shirya sai ya kira ya ɗauki jikokin sannan guda biyu ya riƙe hannun Hassan ya rungumi Husaini Fadima tana binsa Aliyu yana binsa baya to sai ce kuma ku fito da naku sai suka ce ka koma sai mun yi shawara suka yi shawara gari yawa sai suka dawo a cikin shawara suka ce kun sani fa gaskiya wannan mutum fa annabi ne a gaskiya fa muna ɓoye wa jahilai talakawa ne wannan fa mutum annabi ne ko kun sani wallahi in mun yi rantsuwan nan da tare da shi wallahi haraka za mu yi ya kamata mu je mu daidaita da shi mu zauna lafiya mu ce babu wannan tsakanin mu da shi shikenan suka dawo suka ce ya Muhammadu mun yi shawara maganar rantsuwa dai da mubahala ba za mu yi ba ba za ku yi ba eh to shikenan ni na san sauran yaƙi za mu yi kenan a'a mu ba za mu yi yaƙi da larabawa ba to ya za ku yi in dai ko mu yi mubahala ko mu yi yaƙi ta mu dai ba za mu yi mubahala ba kuma ba za mu yi yaƙi da larabawa ba ba za mu iya yaƙi da larabawa ba sai suka ce to yanzu muna roƙonka ce to ku zo ku shiga addini ku musulunta mu zama mu zama daya ka ce a'a ka bar mu cikin addinin mu ka ce ai ba wannan ko dai mu yi mubahala ko mu yi yaƙi ko ku shiga addini na suka ce a'a muna roƙonka mu ɗaura alƙawari kowace shekara za mu kawo hulla dubu biyu dubu a cikin watan rajab dubu a cikin watan safar kuma za mu kawo raƙumi talatin kullun shekara za mu kawo doki talatin kullun shekara za mu kawo sulke talatin kullun shekara ka bar mu cikin addininmu to shi sai aka rubuta wannan yarjejeniya suna biya suka ce amma ka aiko mana da amintaccenka wanda zai karɓi wannan abubuwa sai ce na aiki abu ubaid ibn jarrah aminu hadhihi al-umma shikenan sai aka zauna haka wato shine farkon diya da aka fara karba cikin musulunci dama kullun gaskiya da ƙarya haka suke idan gaskiya da ƙarya an sha yin gwagwarmaya tsakanin mutane kowa ya dogara da abinsa yana tsammani shine gaskiya amma daga ƙarshe kowa ya yi bayani filla filla sai a gane mai gaskiya ya fito a fili mai ƙarya ya fito a fili amma kullum waɗanda ake yaudara jahilai ake yaudara marasa gata amma malamai ko da sun yarda saboda wani abu na duniya ko girman duniya ko kuɗi na duniya sun san can ciki dai abin da ake yin nan ƙarya ne ana yi don duniya ne amma abin da yake haƙiƙani dai gaskiya dai gaskiya ce yanzu misalin kamar yadda ake fama a ciki ko ina da ko ina ko kasashen duk inda ka bude rediyo zaka ji ana wahala ana kokowa tsakanin musulmi da musulmi ana harbin juna ana dukan juna a ce masu tsananin ra'ayi cikin musulunci an kashe su amma wanda suka kashe su fa musulmi ne to irin waɗannan duka abubuwa ne na son zuciya suke faruwa sun dade suna faruwa bismillah
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا wannan bayani lahuwa alqasasul haq wallahi shine labari na gaskiya wanda ba wannan ba duk ƙarya ne wannan labari na Isa da labari na shanunukan wa'annan annaba da karamominsu da sauran abubuwa da aka ambata da amfanin addu'a da abubuwan da aka ambata lahuwa wallahi shine alhaqqu magana na gaskiya inna hadha lahuwa alqasasul haqq shine labari na gaskiya kissa na gaskiya kenan ba kissa wanda yake na tatsuniya ba wa ma min ilahin illallah ba wani abun da ake kiransa Allah in ba Allah guda ɗayan nan ba Allah shi shi kadai ne shi kadai ne Allah wa min ilahin illallah wa inna Allah sani Allah lahu wallahi shine al-aziz mabuwayi al-hakimu goni a cikin shari'arsa
fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fa in tawallaw in suka ki mubahala sannan suka ki suka ki shiga addinin musulunci sun ki kenan fa inna Allah alimun bihim su je Allah yana sani da su ya san yadda zai da su wato alimun bil mufsidina nan ya bayyana sunan su ne aka aje watsu zahiri mawdal mudmari don a faɗi halin su su waɗannan mutane abinda suke nema dama ashe ba gaskiya suke nema banna suke nema duk mutumin da yake jayayya akan gaskiya da dan uwansa shi ma yana da'awar gaskiya da aka yi bincike aka tabbatar da gaskiya tana gefen dan uwansa ne ba ta gefen sa sai ya dage ta shi dai ba zai bari ba Allah ce to wannan dama manufarsa banna ba abin kirke yake na banna yake ne sai yayi tun da ba gane gaskiya ba yanzu ya gane gaskiya to me yasa yanzu ya dage akan ƙaryar to dama ashe banna ke nema ba gaskiya ke nema ba fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah yana sane da masu banna wanda suke gaskiya ta bayyana sun kibinta sun bi ƙarya
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا رسول الله ka kira Yahudu da Nasara masu da'awar ilimi da malanta, masu da'awar littafi, masu da'awar suna kan addinin annabawa, ka ce musu in gaskiya ne addinin nan da kuke yi kuna yin sa na gaskiya ne don Allah madalla ku zo ku bi ni ai maganan namu ɗaya ne ku la ilaha illallahu ne ni ma la ilaha illallahu ne tun da aka so ma annabawa kowane annabi yana kira ne zuwa ga kar a bauta kowa sai Allah Allah shi kadai ne Allah ai abin namu ɗaya ne ta'ala ku zo ku zo ila kalimatin zuwa kalmar da kuka sani ita ce la ilaha illallah sawa'in bayyana bainakum daidai take gare mu an aiko annabi Musa da ita an aiko annabi Isa da ita ni ma da ita aka aiko ni afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗa ni da annaba da suka riga ni duka la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na abu da illallah kalmar ita ce kada mu mai da komi ya zama Allah mu sai Allah shi kadai ne Allah mu Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wato ba a da abun fassara bauta ne na ibada da Hausa domin bauta na Hausa da bautan da bawa zai wa mai gidansa da bautan da ma'aikacin gwamnati zai wa kasarsa da bautan da a yaro yake wa yake wa babansa ko yake wa mai gidansa ko mai gadi yake wa mai wanda yake wa aiki duk bauta ake kiransu amma ibada wato wani abu ne wanda yake madaukaki ya wuce nan wato kaga dai mai gadi zai kwana yana baya bacci in yayi bacci yayi laifi yana bauta mai wannan gidan ne don ya bashi kuɗi in wata ya ƙare haka sojoji suna bauta wa ƙasarsu ne a cikin jagoran gwamnati yan sanda haka masu ɗamara duka haka ma'aikata haka kowane mai kamfani leburorinsa suna aiki akan suna bauta masa amma ba irin wannan bauta ake nufi ba bauta na itikadin cewa wanda kake bauta wannan Allahnka ne to shine ake korewa ba wai ka bauta wani mutum ya baka lada ko ka bauta masa ya baka sarauta ko ka bauta masa ya baka soyayya ba shi ake nufi ba a'a wannan ne ka bauta mutum akan shine Allahnka shi aka hana amma in an ce kowace bauta an hana sai Allah kadai za a yi wato ba za a yi kodago ba kenan ba za a yi aikin kamfani ba za a yi aikin gwamnati ba ba za a yi gadi ba in wannan shine fassara wannan ku ba haka bane a ka bauta wa mutum da shi manansa shine Allahnka in Allah ya ce kai in yace ka bari za ka bari in Allah ya ce ka bari in ya ce kai za ka yi to ya zama Allahnka kenan Allah na abu da illallah kar mu bauta bi sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'an ba za mu hada masa Isa mu ce Isa na ukun Allah ne ba ko Isa Allah ne ko Isa dan Allah ne ba za mu haɗa masa Uzairu ba a'a Allah shi shi kadai ne wala nushrika bi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ba'duna wadansu mu la yattakhidha ba za su riki ba'dan wadansu daga cikin arbaban su mai da su alloli min dunillah su bar Allah ba babu wannan cikin addini Allah shi kadai ne Allah fa in tawallau in suka ki yahudu suka ce sun ki nasara suka ce sun ki to ka ce to tun da kuka ishadu ku yi shaida bi anna muslimun mu dai kan musulmi ne mun yarda mun yi imani da abin da aka saukar muku wajen annabi Musa mun yi imani da abin da aka saukar muku wajen annabi Isa mun yi imani da abin da aka saukar mana wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dai mu musulmi ne mun sallamawa dukkan musulunci gabaki daya wannan an jawo hankalinsu an musu tarihi an musu bayani an ce ai mubahala an ce a cikin lalama a zo a gane an ki to shikenan in an ki lakum dinukum wali dini mu musulmi ne ku kuma ku tafi abin da yake hannunku
to يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا كو يهود النصارى لم تهاجون في إبراهيم don me kuke jayayya da annabi Muhammadu akan shanin annabi Ibrahim ku Yahudu dai cikin littafin ku duk attaura babu bayanin addinin annabi Ibrahim a cikin littafin a cikin attaura duk littafin gaba ɗaya babu bayanin addinin annabi Ibrahim cikin attaura in an kawo maganar sama sai dai a ce sharhi haka cikin injila ba bayanin addinin annabi ibrahim a ciki alkur'ani ne yake ba da labaran dukkan annabawa gabaki daya ba takaitawa sai dai waɗanda allah bai kawo su ba ya kawo kistar annabawa 25 a cikin alkur'anin nan amma ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk annabawa suna da yawa dubu ɗari da ashirin da hudu mursalai ɗari uku da goma sha uku to a cikinsu mun kissanta maka ishirin da hudu kai ne na biyar sauran ko mu kissanta maka kissansu ba lima tuhajjuna fi ibrahima ya ku masu littafi ya za ku tsaya kuna jayayya akan maganar ibrahim ai annabi muhammadu shi zan ibrahim ku ba ku san shi ba lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzila tawratu wal injilu illa min ba'dihi su yahudu sun ce addinin annabi muhammadu in gaskiya ne to yahudanci domin yahudanci shine addinin annabi ibrahimu sun tambaye sun ce da wani addini aka aiko kai ce addinin annabi ibrahim ce to yahudanci kenan zaka yi shine addinin annabi ibrahimu nasara suka ce in addinin gaskiya yake yi addinin annabi ibrahimu to yayi nasaranci domin annabi ibrahimu ba nasare ne to sai Allah yake buge musu bake ce ku dai wawaye ne jahilai ne ba ku san tarihi ba ai tsakanin annabi ibrahimu da annabi musa shekara dubu aka yi tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara dubu biyu aka yi, tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu aka samu ɗaruruka, to don me za ku yi jayayya akan abin da ba ku da sani a ciki, liwatu hajju na fi Ibrahima, wa ba unzila tauratu wal injilu illa min ba'dihi bayan annabi Ibrahim da shekara dubu aka saukar wa annabi Musa da at-taura bayan annabi Ibrahim da shekara dubu uku aka saukar wa annabi isa da injila me kuka sani a cikin lamarinsa za ku yi magana a kai illa min badihi sai bayan annabi Ibrahim ne aka saukar da taura sai bayan annabi Ibrahim ne aka saukar da injila afala ta me yasa ba ku da hankali ku jahilai ne kuna jayayya da malamai
ها أنتم هؤلاء هاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ha antum haulai ha antum ya ku waɗannan ya waɗannan ya ku ya waɗannan yahudu nasara hajjatu fi malakum bi ilm mun ji kun tsaya kun yi jayayya a cikin abin da kuke da ɗan sani a ciki domin alamtar ila allazina utu nasiban min alkitabi kun yi magana akan abin da kuke da ɗan sani a ciki shine at-taura da injila maganar Musa da maganar Isa fi ma lakum bi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan me za ku shiga jayayya a cikin abin da ba ku da sani a cikin sa ai ba ku da wani sani a cikin sha'anin da ya shafi annabi Ibrahim alaihi salam falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya san haƙiƙanin wannan lamari na Ibrahimu wa antum ku la ta'lamuna ba ku san komai cikin lamarin harka addinin annabi Ibrahim alaihi salam ba alhamdulillah Allah mana gafara Allah mana gafara Allah karbi mu Allah karbi amana Allah jikan mu Allah jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman da malaman Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kai mana imanin mu da addinin mu Allah ya kai mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah sakar mana da albarka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العزه عما يصفون مسلم وزاد ما عليكم